an hana su su bauta wa Allah an hana su su hijira su dawo gurin manzon Allah ba ba za ku je ku kwato su ba minar rijali wan nisa akwai maza a cikinsu akwai mata suka zauna a cikin kafirai mushirkai mutazallilin ko mustazlilin wato suna kaskantacce suna ta musu azaba har izuwa inda Allah ya ce al-zalimi ahluha Allah ya sifanta mutanen makka a wannan lokaci sun yi zalunci saboda sun hana musulmi ibada kuma sun hana musulmi su hijira su koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam su samu bautar ubangiji cikin yanci in an hana su yin bauta a makka to bai kamata kuma a hana su hijira su koma inda za su samu dama su bauta a Allah ba a madina kenan mutanen makka sun zamanto wato masu zalunci da kafirci a wannan lokaci ya kawo hadisin malamin shi abdullahi ibn muhammad al-musnadi kenan imam bukhari malamin shi ne wannan sai kuma sufyan shine ibn uyayna daga kuma ubaidullah ibn abi yazid al-makki shi kuma yace samitu ibn abbas قال كنت انا وامي من المستضعفين Abdullahi dan ba su yake cewa da ni da mahaifiyata Ummul Fadli muna cikin waɗannan masu rauni da Allah ya ce a yaƙi a ƙwato su a hannun azzalumai mahaifiyarsa ita ce Lubaba bintul Haris al-Hilaliya tana cikin masu raunin a Makka ashe Abdullahi dan Abbas shi ma ya faɗa tarkon waɗannan kafirai a wannan lokaci da suka hana wato musulmi masu raunin hijira akwai hadisin suleiman ibn harb shine alwashihi shi ma malamin imam bukhari ne sai hamad ibn zaid ibn dirham al-jahdami al-asdi al-asdi sai kuma ayyub ayyub sakhtiyani sai malamin sa ibnu abi mulaika shine abdullahi ibnu abdurrahman da kuma ibnu abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi aka ruwaito wannan wato hadisi yace tala illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan ya karanta fadin Allah illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan qala kuntu ana ummi mimman adara Allah Abdullah bin Abbas yace ni da mahaifiyata ina daga cikin mutanen da Allah ya sanya su cikin masu uzuri masu rauni ne ba su samu daman yin hijira ba wa yuzkaru an ibn Abbasin hasirat akwai kalmar da Allah ce hasirat hasirat ana nufin daqat hasirat suduruhum ana nufin kirjinsu ya yi kunci hasirat daqat kenan talwu da Allah ce wa in talwu ai alsinatukum bi shahadati ma'ana kuka juya harshen ku kuka karkatar da harshen ku wajen shaida zargi ne shi ma na musulmi kada ya karkatar da bakinsa ko harshensa wajen yin shaida ya faɗi ƙarya wa ƙalghairu al-muraghamu da Allah yake cewa muraghaman kasiran al-muraghamu al-muhajiru ana nufin wato mai hijira al-muragham da al-muhajir duk abu ɗaya ne a larabci kamar yadda suke cewa ragamtu hajartu qaumi ragamtu ana nufin hajartu qaumi mutane ne mutane na kitaban mawquta da Allah ya ce kitaban mawquta ana nufin muakkatan waqtuhu alaihim ko waqatahu alaihim muakkatan muakkatan waqatahu alaihim lokaci ne daga waqtu ne waqt wato an sanya musu lokaci ƙayyadajji sai kuma ayar famalakun fil munafiqin fi atini wallahu arkasahum bima kasabu abdullahi dan abbas yace baddadahum kalmar arkasahum tana nufin baddadahum fi'atan ana nufin wato jama'a ma'anar ayar um, famalakum mubtada ne khabar ɗansa fil munafiqina fi'atain ya aka yi wato kuka rabu akan harkar munafukai kuka kasa kanku biyu wasu suna kaza wasu suna suna bangare kaza suna bangare kaza abinda ake nufi malakum la tunfiquna fi sha'anihim bal iftaraqtum fi sha'anihim bil khilafi fi nifaqihim ma zuhurihi ya akai kuka yi sabani dangane da wato munafircin da munafukai suka yi wasu daga cikinku suna ganin a'a wasu suna ganin e alhali kuma ya bayyana munafukai ne me yasa ba za ku tabbatar musu da munafurcinsu ba alhali ya tabbata munafukan ne dalilai duk sun tabbata cewa munafukai ne wallahu arkasahum to Allah tabaraka wata'ala ya juyar da su ko ya ainihin wato raddahum fi hukumil mushrikina kama kanu Allah ya mayar da su suna kamar mushrikai ne kamar yadda suke daman shi munafiki shi munafiki ai a baki ne ya bayyana musulunci amma a zuciyarsa ai ba musulmi ba ne Allah ka raba mu da munafurci duk wanda ya ce maka munafiki to ya gama zaginka shi munafiki kafiri ne a baki ne kawai zai ta nuna ma islam ya sallah a ƙarya ba musulmi ba ne ya nutku bi kalimar shahada a kan ƙarya ba musulmi ba ne ya ba da sadaka a kan ƙarya ba musulmi ba ne ya zo ma masallaci sahun gaba ƙarya yake ba musulmi ba ne a zuciyarsa baya jin ya yarda da Allah to amma yana yin wannan munafurci ne don ya yaudari musulmi to shi yasa malamai suke faɗa illar munafiki ta fi illar kafiri don shi kafiri daman ya ja daga yana gefe kai ma kana gefe ka san daman ba naka bane to amma mafi sharri shine barawon cikin gida ka rufe kofa da barawo a cikin gida ai ta maka dauke dauke ka kasa gane daga ina ake zuwa sai ya fi baka wahala amma in dai daga waje zai zo wata rana ka cafke shi ka gane shi to shine sharrin munafiki wanda ake zaune da shi a cikin gida amma yana ta sara da sassaka yana hana ruwa gudu Allah karban mu da nifaka ciwo ne kamar yadda ka san ciwon ciki ciwon kai ciwon kafa ciwon kaza cuta ce wasu aka Allah yake jarraban su da shi haka za su kare rayuwarsu duk inda musulunci zai ci gaba sai sun illata shi kuma duk inda mutanen kirki suke sai sun yi fada da su amma fa suna cikin mutanen kirki to shine Allah tabaaraka ta'ala yace wallahu arkasahum bima kasabu saboda aikin da suka aikata ubangiji ya mayar da su ba su da bambanci da mushrikai kamar yadda suke da suna kafirai da man shigowar su musuluncin bai mai da su sun zama musulmi ba dan shiga ne na baka to shi yasa kuma yan uwana ake ta gaya mana duk abin da mutum zai yi fa yi shi don Allah yawwa babu masifa Allah ka kiyaye mu babu musiba da ta wuce mutum ya wayi gari aikin da ake yin sa don Allah ya wayi gari yana yin sa don wani bala'i ya kare maka mutuwa ta zo ta riske ka a cikin wannan yanayi kai kullun yaban mutane kake nema ba yaban Allah ba sai mutane sai suka yabe ka sai su maka mai inda duniya duk za su su zage ka Allah yana son ka kai fure kafiri in kuma duk mutane za su yabe ka su ce suna son ka suna ƙaunarka amma a wajen Allah Allah yana fushi da kai ka shiga uku to Allah kiyaye sai ce um, قال ابن عباس arkasahum ay baddadahum kamar yadda ya faɗa shine ya raba su farraqahum mumazzaqa shamlahum shi ma za a iya fassara shi haka arkasahum baddadahum Allah ya kekketa su Allah ya raba su Allah ya karya karfin su kalmar fi'a wahid fi'ataini wa ma'anahu jama'a kalmar fi'a ana nufin jama'a ne kan min fi'atin qalilatin daidai ke da kan min jama'atin qalila fi'atun tuqatilu fi sabilillah daidai ke da jama'atun tuqatilu fi sabilillah fi'a a larabci ana nufin jama'a قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت فما لكم في المنافقين فئتين رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهد وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت فما لكم في المنافق في المنافقين فئتين وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد أي خبث الفضة أنا إمام البخاري ya kawo mana hadisi daga malaminsa Muhammad bin Bashar shine Bundar al-Abdi kenan Bundar al-Abdi sannan daga Gundar Muhammad bin Ja'far shine Gundar sai Abdurrahman ana nufin Abdurrahman bin Mahdi duka su biyu sun ce haddathana Shauba shine Shauba ibn al-Hajjaj al-Ataki daga Adi ana nufin Adi bin Sabit tabi'i ne daga abdullahi bin yazid shine al-khatmi abdullahi bin yazid al-khatmi sahabi ne cikin sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam daga zaid bin sabit shi ma sahabi ne mutumin madina zaid ibn sabit ya faɗa dangane da faɗin Allah fa malakum fil munafiqin fi'atayn wato dalilin saukan wannan aya me yasa kuka rabu kashi biyu akan harkar munafikai shine fa malakum fil munafiqina fi'atayn ya ce mutane ne suka dawo cikin sabon manzan Allah sallasan daga Ohud irin su wato waɗanda suka dawo irin su abdullahi bin ubai munafiki da mabiyansa sun kai mutum ɗari uku suka bar wato manzan Allah a Ohud yana tare da mutum ɗari bakwai yanda abin yake shine an tafi a yakin Ohot shi abdullahi ibn ubay shugaban munafukai sai da ya bi ya zaftare mutum mutum mutum 300 ya zubar da su ya ce kar ku bi muhammadu sallallahu ya je ya ja ku a kashe ku a banza ya ce kuna madina kuna cikin gidajenku kuna cikin ni'ima kuna cikin kaza za ku zo ku bi wannan mutumin ya zo ya je kai ku yaƙi a zo a kashe ku kar ku bi shi annabi ya yi can gaba yana tafiya da shi da sauran sahabbai waɗannan kuma masu rauni aka ziga su shi sa ka lura duk lokacin da ake kira akan gaskiya to idan wani ya zo ya ɗan kawo wani rudu sai ya ɗauki hankalin wani in dai wani ya kawo wani rudu akan wani abu to sai ya ɗauki hankalin wani to haka ɗan adam yake shi yasa kullum aka ce wato a ɗora mutane akan daidai ka a ɗora su akan sharri kuma a ta faɗa musu alheri kullum ya rinka shiga cikin kunnuwansu amma matukar za a ba da dama wa masharranci ya rinka magana to sai ya zabtari sai ya ɗebo su kuma duk tsiya da ka sani ana yin ta sai dai in ba a kawo cikin mutane ba wallahi wani sai yayi shi yasa ka rinka jiyar da kanka alheri kuma iyalinka ka rinka jiyar da su alheri kada ka bari su rinka jin sharri wallahi wata ran sai sun tasirantu haka ɗabi'ar ɗan adam take yanzu ka duba iya mulki da sarauta da jagoranci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi mutane fa an kama hanya za a tafi yakin Uhud amma wani ya zo ta bayan danga ya zuga mutane ya raba su da annabi ya ce ku koma gida kawai ku rabu da shi annabi fa sai da ya ɗebi mutum ɗari uku sai da manzan Allah ya je Uhud ɗin kawai sai ga mutanen sun rabu ba su wuce mutum ɗari bakwai ba ina suke ai sun juya sun ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan munafikin ya zo ya yi munafirci to ku gane shi munafiki daman keta sahu ne da shi raba kan mutane ne da shi duk inda munafiki yake ana tafiya tiryam tiryam tiryam to sai ya je ya fasa wani abu ya tsaga mutane ya baza su shi haka munafiki yake so karatu yau da gobe shi zai ganar da kai wayewa ne duk wanda kaga duk lokacin da aka zo aikin alkhairi aikin addini sai ya kawo mushkila to ka sa masa alamar tambaya kuma dai na sashi a cikin harkar jininsa ne haka haka ɗabi'arsa ciki ba su son alheri kuma matsalar na gaya muku suna cikin mu ba sai ka kasa gane me ribarwa ne in ya hana aka yi kaza me ribarwa ne me zai ƙaru da shi in bai idan idan in bai bari aka yi kaza ba ka kasa fahimtar munafurci kenan ya kwashe waɗannan mutane to wa kana nasu fihim firqataini mutane sahabbai kenan sai suka rabu kashi biyu akan sha'aninsu abun ya ba su mamaki fariqun yaqulu qtulhum wani bangare na cikin sahabbai yana cewa ya rasulullah waɗannan mutane 300 gaba ɗaya a kashe su duk a kashe su tunda munafukai ne sun bi munafiki a'a munafukan ne a'a rudansu aka yi a'a ya aka yi wasu kawai suka ce oktulhum kawai aka ce su ya rasulullah su ma munafukai ne wa fariqun yaqulu la wani bangare kuma a cikin sahabbai sai suke cewa a'a kada a kashe su ai saboda suna kalmar shahada kar a kashe su sai ɗaya ɓangaren suka ce to yaya aka yi suka bar annabi suka bi munafiki shi ma munafikin ba yana kalmar shahadar ba to wannan jayayyen da suka yi waɗannan sun ce a kashe su waɗannan sun ce kar a kashe su shine kawai Allah ya saukar da annabi aya fa malakum fil munafiqin fi ataini ya akai kuka rabu kashi biyu akan harkar munafikai shi da kansa Allah ya tabbatar cewa me munafikai ne wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah ai Allah ya raba kawukansu ai Allah ya mai da su cikin shirka da kafircinsu wai so kuke Allah ya shiryar da wanda ya batar da shi turiduna an tadu ko za ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi me yasa kuka raba kai akan su ka duba yadda Allah ya tsananta hukunci akan harkar munafircin nan fa malakum fil munafiqina fi ataini ya kuka zama kun raba kanku akan akan waɗannan to sai manzo Allah ce innaha tayba madina kenan madina kenan shine tayba tamfil khabas madina tana koran datti shine al khabas dattin cikinta na mutane annabi ya ce madina tana korar su kama tamfin naru khabasal fiddati kamar yadda wuta in aka sa mata wato azurfa a cikin wuta aka ƙona ta duk dattin da yake jikin azurfa ko duk dattin da yake jikin ƙarfe in aka sa shi a wuta ya ja to yana ɓarewa ya bar ruwan ƙarfen kawai to haka madina duk mutumin da ba na kirki ba ne ba sai ta kore shi abin da yake nufi wannan mutanen ya bayyana ba mutanen kirki ba ne wannan dalili ko bayani na farko kenan dangane da sababin saukan wannan aya ta suratul nisa fama lakum fil munafiqina fi'ataini sai magana ta biyu magana ta biyu ita ce wasu malaman suka ce a wannan ayar wato tana magana ne akan wasu mutane da suka yi hijira daga makka suka dawo madina bayan sun ɗan zauna a madina sannan sai suka tashi suka daɗa komawa makkan kawai suka rida sai allah ya ambace su kaga munafukai ko sun biyo annabi sun zo sun ga me ake yi a madina sai suka daɗa komawa makka sai suka haɗa kai da kafaran makka suka ce sun radda to shine suka raba kan musulmi sai wasu musulmi suna gani a to ai da su aka yi hijira ai ana tare da su kenan musulmi ne wasu kuma suke a to ya aka yi suka yi hijira suka bar annabi kuma suka koma makka suka radda ba wani raba kafa a kansu to shine Allah ce famalakum في المنافقين في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا ai Allah ya juyar da su cikin shirkarsu ba sun koma ba ko so kuke ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi kun ji zance na biyu zance na uku suka ce ayat ta sauka ne akan mutum guda shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai lokacin da aka yi hadisul ifk sharrin nan da aka yi wa na Aisha cewa ta yi zina wal iyadu billah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi yake bi majalisi majalisi kun ji ko kun ji matar kun ji ai ai kaza ta yi aika za ta yi yaƙi aka je aka dawo aka ga babu ita tun da damun tana cikin bukkansu irin na raƙumi ɗin nan darbuka ake cewa ashe raƙuminta da aka sauke sun tsaya a ta ɗan sauka ta ɗan zagaya mai jan raƙumin bai san cewa aishan ba ta ciki ba radiyallahu anha kurin ya jara kuminsa tunda su ba kallon matan suke ba ya jara kumi ya tafi aka ta tafiya ashe an manta na na aisha a daji sai wani sahabi shi kuma damun ɗabi'arsa shi kullum idan an yi tafiya shi a baya yake tsayawa saboda koda masu mantuwa ko sun jefar da wani abu a hanya shi kuma aikinsa kenan duba insaniya malam duba mutuntaka to ya taho su sauran sabai sun tafi da manzo Allah sallama sun tafi yana zuwa sai sai ya ga alamar duhun mutum a hanya sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya sanna na Aisha daman tun kafin hijabi ya santa yace duk yadda aka yi wannan Aisha ce ya sauka akan abin hawansa ta ce wallahi bai ce mun komai ba ko kalma ɗaya bai gaya ba kawai ya zo kwantar da abin hawansa ita kuma ta gane ta hau abin hawan ya ta tafiya da ƙafa ya ja linzamin abin hawan har zuwa madina to lokacin da aka isa madina an sauke ka an yi kaza sai aka duba raƙumuna na aisha aka ga ai ba ta nan to su kuma kawai munafukai sai suke takin wannan opportunity din a kaza ta tsaya ne ta je ta yi lalata ka ji munafiki fa ai lalata ta tsaya ta kuma daman sun san wane yana baya ana cikin wannan yanayi sai gashi sun taho suka ce ba gashi ba ga ta tare da shi wannan abun ya damu annabi kwarai da gaske kuma Allah da hikimarsa aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a yi wahayi ba ballantana a wanke wannan abu kwana yi ne kuka aisha take kwana yi ne aisha take annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kawai tsakaninsa da ita sai dai je daga labulan ɗakin ta ce kuna lafiya ba zai zauna a inda take ba sam ta ce da muna zama mu hira da shi ya zo ɗakina mu zanta da shi amma wannan maganar da aka faɗa kuma bai samu warakarta daga wajen Allah ba to sai tawakkuf sai daga labule ya ce kuna lafiya ita dai tana kuka ta ce kwana nake in kuka in yi ne in kuka in yi ne in kuka in yi ne daga ƙarshe abin ya mata tsanani ya mata zafi ta gaba yadda za ta yi sai ta ce masa za ta tafi gida gidan iyayenta sai ce bismillah ya ce ki tafi abu ya yi zafi bai ce mata a ki haƙuri ki zauna bai ce ki tafi ki tafi gida ta je gida tana kuka tana cikin damuwa ta ce wa babanta abubakar da mamanta ummu rumani ta ce yanzu ba za ku je ku yi wa manzan Allah magana akan wannan abin ba ku gaya masa abubakar ya ce ya aisha me zan ce wa annabi me zan je in ce masa tunda ni ban san me ya faru ga dai abinda mutane suke ta faɗa a gari su kuma wannan munafukan duk majalisi duk dandali sai a ji ana ta bunka magana to shi munafiki haka yi in ya ɗauki magana yadda ka san wato wato wato me zan ce menene mai ɗaukan abu yana ɗorawa ana ya ɗora ana haka munafiki duk inda ya zauna sai ya faɗi magana sai ga magana nan da nan ta yaɗu to aikin munafiki kenan garin madina gaba ɗaya ɗau zafi sauran musulmi masu abin nan kawai dai kowa shiru yake waɗanda Allah ya jarrabe suka fada cikin fitinar sai suka ci gaba da afkawa akwai wata ‘yar uwar zainab bintu jash mata annabi ne zainab bintu jash akwai ‘yar uwarta mai suna hamna hamna ba hanna ba fa hamna bintu jahsh ita ma da ta ji maganar sai ta ci gaba da yada maganar ita ma bari ka ji illar yada zance baka san asalinsa ba inda ana aiki da shari'ar musulunci aka kama mutum yana yada maganar da ba ta da tushe ba ta da asali to shi ma ya shiga layi hamna bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash ce ta ta bunka wannan maganar ta ta yadawa ta ta yadawa ashe ita wai wai tana taya yar uwarta ne wai kishi saboda yar uwarta tana auren annabi sallallahu alaihi kuma kusan ana kamar kunnen doki a gidan Aisha ne ko Zainab Aisha ne ko Zainab to bari ta dada ya hada wannan maganan a rage darajar Aisha yar uwarta ta kara matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun shi ya dauke ta ita kuma ashe kanwar matarka ko yar matarka za ta iya maka sharri a gidanka wata rana in baka mai da hankali ba da bayani ya zo ya bayyana daga baya duk waɗanda suka yada zancen nan sai da annabi ya sa aka yi musu tsumagu 80-80 na ƙazafi bulala 80 za a kwantar da kai a yi ta zabga maka ita gadon bayan ka zai ɗauka ko bai zai ɗauka ba sai ka da ku to da ana irin wannan kama mutum ya zo ya ɗauki magana ya yada ta bai san asalinta ba ba fa shi ya ƙirƙiri magana ba yada ta kuran da an samu ragowar karya da ake a whatsapp karya a facebook karya a gidan rediyo karya a kaza da sauransu amma yanzu kazafin biya masa kuɗi ma ake a biya wa kazafi mai yin kazafi kuɗi ya je gidan rediyo ya baje ka kawai ya faɗi duk abin da zai faɗa duk gari ya ɗauka kuma ga su mutanen mu imani da maganar rediyo wai duk abin da a rediyo aka faɗa wai sai ya ce ai a rediyo aka faɗa ƙarya dubu ɗari nawa miliyan ɗin banza da ake a gidan rediyo rediyo nassi ne in an faɗa abu a gidan rediyo shi kenan Allah ne faɗa ko annabi ya faɗa makareta nawa suke su masu labaran da wanda suke kawo labaran wannan maganar da ta yadu aka ta bunka ta aka ta yada ta wannan mutumin abdullahi ibn ubay ibn salul wato shi ya yada ta wannan ta sa aka samu sabani tsakanin kabilun nan guda biyu al-aus da khazraj saboda shi an ce a kashe shi wani ya ce don me za a kashe shi don me za ka ce a kashe shi saboda ba ɗan ƙabilar ku ba ne sai wani ya ce a to kai ma munafuki ne kana kare munafukai kenan kun gane cewa aka yi tunda aka gane shi yake yada magana sai wani ya ce ya rasulai ka ba mu dama mu kashe wannan munafukin sai wani wadda ba ɗan ƙabilarsa bai ce ba za a kashe shin ba saboda ba ɗan ƙabilar ku ba ne ko to ƙabilanci ya shigo sai wani kuma ya daɗa tasowa ce a za ka ce ba za a kashe shi to kai ma munafuki ne tunda kana kare munafukai to sai Allah ya saukar da famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah ya aka kuka raba kai akan harkar munafikai ga munafirci ya fito fili ya bayyana da Allah karma mu da munafirci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته